أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم لت- بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta a litinin a yau muna goma sha sha biyu ko goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya idan ban manta ba muna nan a cikin tafsirin suratul baqara wanda muna kan aya ta 49 kamar yadda na ambata a jiya za mu sake bi ta kan wannan ayan akwai wasu fa'idojin da ya kamata mu cire daga ayar insha Allah ta'ala kafin mu wuce aya ta gaba Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya mana muwafaka Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon fahimtar shi da kuma aiki da shi Allah ya mana albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء
wannan aya a jiya mun bi ɗaiɗaikun kalmominta da kuma ma'anonin da malamai suka bayar game da wannan ayar mun yi bayani a kai gwargwadon abin da allah subhanahu wa ta'ala ya so abin da yake so na ƙara mana na farko kan abin da ya shafi ma'anan lafazin fir'aun ko kuma sunan fir'auna a idan ka duba tafsirin imam al-qurtubi mai suna al-jami'u li ahkamil qur'an da wasu tafsirai na malamai yayi bayani cewa lafazin fir'aun kamar yadda ajiya muka yi bayani cewa a yudlaqu ala kulli man malaka misra min al-qudama ana amfani da shi ne akan duk wanda ya mallaki kasar misra a baya sai a kira shi da fir'auna kamar yadda ake kiran wanda ya mallaki kasan faris a ce masa kisra wanda ya mallaki kasan rum a ce masa kaisar wanda ya mulki kasan habasha a ce masa annajashi to wannan fir'aun kamar yadda na ambata sunan mulki ne sunan sarautansa to fir'auna wanda ya rayu a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam wanda Allah ya ambace shi cikin Qur'ani na ɗaya daga cikin wayannan fara'in din wato wayannan fir'aunonin a Imam al-Mas'udi yake cewa la yu'rafu li fir'auna tafsirun bil arabiyya ba a san menene ba a samu menene ma'anan fir'auna ba a larabci ba a samu meye ma'anan kalman ba a larabci Imam al-Jauhari yake cewa kuma kullu atin fir'aun duk wani mai taurin kai mai wuce iyaka wato mai kangararren zuciya game da bin dokokin Allah to shi ma sunan shi fir'auna kullu atin fir'aun shine sai ce wal utatu alfara'ina ma'anan al'utatu taurin kai da wuce wato jiji da kai da kuma shine walaqad a falamma atau amma nuhu anhu kenan atau bil ain madadin atau bil hamza atau sun zo sun wuce kenan walaqad atau ala alqaryati allati umdirat matarar sa wannan mai hamza ne sun wuce ta garin da aka yi mata wato ruwan sama ruwa wanda yake mummunan ruwa to wannan kuma wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha waɗanda suka yi taurin kai suka kangare game da umarnin ubangijinsu da haka duk wanda ya zama atin mai kangararren zuciya mai taurin kai game da umarnin ubangiji to sai a ce masa fir'auna kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa likulli ummatin fir'auna wa fir'aunu ummati abu jahali au kama qala sallallahu alaihi wasallama kowace al'umma tana da fir'aun fir'aunan wannan al'umman shine abu jahal haka abu jahal ai bai mallaki kasar misra ba bai mulki kasar misra ba amma me yasa aka kira shi da cewa shine fir'aunan wannan al'umman saboda kangarewansa da kekashewar zuciyarsa game da bin dokokin Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to a kamar yadda na faɗa cewa suna ne na sarauta sannan kuma kamar yadda na ambata a jiya cewa har yanzu ban ci karo da ingantaccen hadisi zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wanda yake bayani akan cewa ga ainihin sunan fir'auna tare da cewa wasu suna ce sunan shi shine ramsis ramsisu thani ko kuma a kira shi da ramsisul akbar imamu tabari a cikin tafsirinsa ya rawaito cewa sunansa sunan fir'auna na gaskiya shine alwalid bin mus'ab bin rayyan kamar yadda imamu tabari ya kawo a cikin littafinsa jami'ul bayan an ta'awili ayul qur'an to wannan wasu ne daga cikin maganganun da wasu suka kawo akan menene ainihin sunan fir'auna menene ainihin sunan fir'auna to kamar yadda na ambata cewa Allah subhanahu wata'ala bai faɗa mana sunansa kai tsaye na gaskiya a cikin alkur'ani ba ba don komai ba ba don Allah ya manta ba ko don wani abu ba sai don saboda cewa babu mamaki sanin sunan ba abin bukata ba ne a wajenmu wannan yasa Allah subhanahu wata'ala bai ambata mana shi ba wallahu a'lam da haka Allah ta'ala yake ce musu wa idh najaynakum min ali fir'auna ku tuna sanda muka tseratar da ku daga fir'auna da mutanensa yasumunakum su'al al'adab suna gana muku suna dawwamar da ku suna ɗanɗana muku mafi munin azaba mugunyar azaba yuzabbihuna abna'akum suna kashe 'ya'yanku maza suna yanka su wa yastahyuna nisa'akum suna kuma wato ainihin kyale 'ya'yanku mata ba sa taba su ba sa kashe su Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lallai tabbas a cikin wannan abinda Allah ta'ala ya muku akwai bala mun yi bayani bala ko dai zama ta fuskan alkhairi ko zama ta fuskan sharri mun yi bayani cewa in ka ɗauki bala'un ta fuskan alkhairi a nan ayan ya zama tseratar da su da Allah ya yi daga fir'auna kaga bala'i ne jarabawa ce amma alkhairi ne idan ka ɗauki ta fuskan sharri kuma shine yanka su da fir'auna yake yi bala'i ne jarabawa ce ta fuskan sharri Allah ta'ala ya tsare to a abin da ya kamata mu sani shine dukkanin wanda ya ba da gudumawa ko ya ba da umarni wajen ganin an yi wani abu na sharri ko kisa ko wani abu wanda yake mummuna ko da ba shi ne kai tsaye ya aikata ba to Allah zai ba shi zunubi irin zunubin waɗanda suka aikata shi yasa kaga fir'auna ba shi ke bin yaran gida gida yana yanka su ba ba shi ke bin su gida gida yana yanka su ba ya tuttura musu waɗanda za su bi su ne su yanka su wannan shi yasa sai malamai suka ce to tabbas duk yaron da aka yanka duk jaririn da aka yanka fir'auna yana da kwamasho a ciki saboda shi ne ya ba da umarni a aikata shi ne ba da gudumawa shi ne ya ba da gudumawa mafi girma wajen ganin cewa an aikata haka kamar yadda imamu babari ya kawo a cikin tafsirinsa da saɓanin malamai da ya kawo akan haka amma dai a ala asahil aqwal dukkanin wanda ya sunnanta wata mummunan sunna ko ya kawo wani mummunan aiki a cikin addini ko a cikin al'umma to duk wanda ya aikata wannan aikin to yana da kwamasho a kai yana da kwamasho a kai kaga yanzu misali a na daga cikin sunan da hatta misali wasu 'yan siyasa ko masu mulki suka kwaikwayo daga fir'auna shine duk wanda aka yi tsammanin cewa zai ba da matsala ga mulki sai aka wadda shi duk wanda ake tunanin zai ba da matsala ga tafiyan siyasar ko tafiyar mulki sai a kashe shi sai a kawar da shi wannan sunna ce ta fir'auna tun daga shi an ba da labarin cewa akwai wanda zai taso cikin banu isra'ila ya zo ya kwace mulki to mecece mafita shine duk ɗan da aka haifa a yanka shi me ake kokarin toshewa shine kar ya zo ya ba da matsala saboda haka duk ɗan siyasa ko kuma mai mulkin da ya ɗauki hanyar cewa duk wanda ya ga cewa zai ba shi matsala a mulkinsa ya kau da shi to wannan yana bin sunan fir'auna ne ranar tashin kiyama zai tashi tare da fir'auna da hamana kaga ko runduna ta yi muni allah ya tsare mu sannan kuma abu na gaba shine mu sani cewa samun tsira daga azzaluman mutane ba ƙaramin ni'ima ba ce kaga da Allah subhanahu wata'ala yake ce musu ku tuna sanda muka tseratar da ku daga fir'auna da mutanensa ga irin azaban da suke muku ga irin wahalar da suke ba ku ga yadda suke kashe ku suke wulakanta ku suke tozalta ku Allah sai yake tuna musu cewa ku tuna lokacin da na tseratar da ku lokacin da na wato ainihin na taimake ku na karfafe ku to wannan yana nuna mana cewa duk sanda mutum yake cikin wata ni'ima to abinda ake bukata shine ya kwatanta da wannan ni'imar da yake ciki kar ta sa shi ya shagala ya tuna halin da ya baro a baya yanzu kaga su ga sunan waɗannan yanzu da ake magana da su kamar yadda muka faɗa cewa ana magana da waɗanda suke raye ne sanda ƙur'ani yake sauka amma ana ba da bayani ne akan iyayensu kaga yanzu waɗannan da suke raye a yanzu sai su zauna kar ganin cewa yanzu suna cikin yanci yanzu suna cikin walwala da daula wannan ya sa su shagaltu su manta da ubangiji su ki imani da Allah su ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har karshe su je su halaka to su tuna inda a ce Allah ya bar iyayensu a cikin wancan mummunan yanayin fir'auna ya ci gaba da karkashe su gaba daya to da yanzu su ba same su ba da yanzu su babu su to sai mutum ya tuna fa cewa inda Allah ya bar shi a cikin wahalan da yake ciki a baya da yanzu duk wannan aikin sabon Allah da yake bai sai ba duk wannan wahalhalun da yake da bai sai ba dukiya Allah ya ba mutum ya ba shi kuɗin da zai sai mota to kar ya yadda kar ya yadda ya ɗauki motar nan ya kai ta hanyar da Allah baya so ko ɗebo karuwai ko ɗebo matan banza ko ɗebo kayan maye ko ɗebo shirme-shirme ya tuna cewa a baya lokacin da ko keke bayi da shi na a caɓa ma wahala take masa inda Allah ya bar shi a wannan yanayin da motar ma bata iso ba ballantana har ya samu daman da zai yi abin da ya so babu mamaki gari ne ko ƙasa ce da suke fama da rashin tsaro to lokacin da Allah ya kawo tsaro aka kawo aminci to kar wannan ya sa su shagaltu lokacin da ake cikin ɗarɗar sallah ma ba a iya yi a cikin jami'i yanzu an shagaltu komai ya ware an koma ana jin daɗi da haka yanzu an zawo duk wani gidan kallon ƙwallo an farfado da shi wani gidan casu duka an farfado da shi wani wajen a cashewa da cakuduwa maza da mata da wajen zinace-zinace duka an farfado da su saboda yanzu an samu tsaro to wannan ya zama ba a gode ma Allah muke wannan ya zama ba a yi godiya ga Allah ba subhanahu wata'ala to irin wannan ni'imar da Allah ya tuna ma banu Isra'il irin ta ne Allah subhanahu wata'ala ya tuna ma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajaje daban-daban misali suratul anfal Allah ta'ala yake cewa wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil واذكروا ard إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah ta'ala yake cewa wadhkuru Allah ya ce ku tuna kar ku manta ku tuna wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard lokacin da kuke yan kadan kuna masu rauni a bayan ƙasa ba a ma lissafi da ku ana kallon ku a matsayin mutane masu rauni takhafuna an yatakhaffafakumun nas kuna tsoron kar mutane fa su cafe ku kuna tsoron kar mutane su yi ca a kanku kuna tsoron kar mutane su yi yaga-yaga da ku amma fa'awa ku sai Allah ya karfafe ku wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku ya karfafe ku da nasararsa da taimako daga wajensa wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun daka Allah ya azurta ku daga daɗaɗɗen abubuwa tsarkaka don ku yi godiya ma Allah to menene muhalli shaɗin tuna musu yanzu an yi hijira misali an koma madina an samu daula musulunci ya zauna an samu natsuwa to allah sai yake ce musu to karfa ku shigala kar ku shagala kar ku rafkana kar ku manta lokacin da kuke cikin garin makka mutum in yayi imani ɓoyewa yake yi saboda zunzurutun bala'in da ake ciki a cikin garin makka in mutum ya imani boyewa yake yi amma a madina da aka samu daula sai kuma aka samu munafukai masu bayyana imani su boye kafirci kaga a makka saboda wahalhalun da ake ciki babu munafiki a cikin makka a wancan lokaci babu munafiki domin musuluncin kama boyewa kake yi kaga kenan wanda ma wanda ya musulunta ma sai ya boye to yaushe kuma wani zai ce ya musulunta bayan bai musulunta ba bayan wanda ya musulunta ma boyewa yake mai imanin ma boyewa yake saboda gudun cutarwa amma da aka dawo madina aka samu hutu aka samu daula aka samu nutsuwa duk wa'annan wahalhalun da aka sha a garin maka duka suka wuce to sai zama har aka samu munafukai saboda a lokacin kowa ya bayyana musuluncinsa an musulunta har aka samu munafukai waɗanda suke iya bayyana imani su ɓoye kafulci a zukatansu da aka to sai Allah ya ce musu ku tuna lokacin kuna ‘yan kaɗan kuna masu rauni a bayan ƙasa kuna tsoron kar mutane su yi ca a kanku kar mutane su yi kace-kace da ku amma Allah ya ƙarfafe ku ya taimake ku da taimakonsa kuma ya azurta ku da da kayan wato marmari ya azurta ku da tsarkaka kan abubuwa masu daɗi don ku zama masu godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala warzaqukum min at-tayyibati la'allakum tashkurun da haka kullum ana so mutum ya dinga yawan tuna ni'imomin da ubangiji ya masa in al'umma ce dinga tuna ni'imomin da ubangiji ya ma al'ummarka shine Allah ta'ala ke ta lissafa mu annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Allah ta'ala ya ce alam yajidika yatiman fa'awa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya same ka kana marhaya ba Allah ya karfafe ka ya taimake ka wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka kana marashin shiriya babu shiriya tattare da kai sai ya shiryar da kai ya baka shiriya yana da kyau lokacin da mutum ke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama akwai lafuzin da yake magana da shi kaga yanzu in mu ne ka ce dallan sai mu ce batacce to annabi ba za ka ce Allah ya same shi batacce ba annabi bai taba bai taba zama batacce ba tun da yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka Allah ya same ka marashin shiriya sai ya shiryar da kai wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka kana talaka baka da komai ya wadata ka da haka da Allah ya lissafa masa wannan ni'imomin da ya masa sai ka bar ana nuna masa kar kuma yanzu in ka ga rayuwa ta canza ka ka bi doka ka saba ma dokokin Allah sai ya ce fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar maraya karka masa karfa karfa ka nuna masa isa da iko akan dukiyarsa wanda ya zo yana tambaya ko tambayan wani abu na duniya bukata ta sa dole sai ya roƙe ka karka masa tsawa ko kuma ya zo yana bukatar tambaya akan sha'anin addini bayan kai ɗin kasancewa ka zalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu kai ma da irinsa ne baka san komai ba yanzu ya zo yana tambaya kuma ka yi masa tsawa ka kore shi to wannan haramun ne daga lokacin da mutum ya zo neman abu a wajenka ko na arziki to tuna cewa a baya babu mamaki kai ma irinsa ne ilimi ne Allah ya baka wani ya zo yana so ya tambaye ka ko ya wato ya tambaye ka wani abu na ilimi ba mamaki yanayin fuskansa da yanayin tambayansa za ka gane cewa babu ilimi tattare da shi to in ya zo ga jahilci bai sani ba kuma ka fatattake shi ka masa tsawa ka kore shi to ya kake so yayi in mutum bai san abu ba akan addini in bai zo ya tambayi wanda suke da alaka da addini bai tambayi waye ya tambayi waye Allah ta'ala ba cewa fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamu Allah cewa in ba ku sani ba ku je ku tambayi waɗanda suka sani ku tambayi waɗanda suka sani kai kuma da ka sani sai Allah ya ce maka to la tubayyinunna hulin nasi wala taktumunahu duk wanda ya buƙaci ko kaga mutum na buƙatan a faɗa masa to dole ne kai bayani karka boye dole ne da haka a ana so tabbas ya zama cewa wato ana mutum yana yawan tuna ni'imomin da ubangiji ya masa da halin da ya samu kansa a baya da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa ɗauki ya kawo masa agaji ya taimake shi a rayuwa wannan sai ya taimaka masa ya ƙarfafa masa wajen yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu gode masa da haka Allah ta'ala ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wannan shine abin da ya kamata mu faɗi game da ayan Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba sai Allah ya ce وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ta'ala ya ci gaba da lissafa ma banu Isra'ila ni'imomin da ya musu wanda kamar yadda muka faɗa a jiya duk sanda mutum yake karatu sai ka ji an ce wa iz to kana kaddara wazkuru iz ku tuna lokacin da kaza ya faru ku tuna lokacin da aka yi kaza ku tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya muku ni'ima kaza da aka Allah ta'ala ya ce wa iz faraqna bikumul bahra Allah ya ce ku tuna lokacin da muka raba teku saboda ku wa iz faraqna bikumul bahr ku tuna muka san da muka raba teku muka dara shi gida biyu saboda ku fa anjaynakum ku fa anjaynakum sai muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka nitsar da mutanen fir'auna fir'auna da jama'ansa wa antum tanzurun alhali kuna gani da idanunku kuna gani Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan ku tuna lokacin da muka raba teku gida biyu don ku samu hanya a tsakiya shine iz faraqna bikumul bahr ay faraqna al min ajlikum muka raba teku muka dara shi gida biyu ba don komai ba sai dan saboda ku samu hanyar da za ku wuce saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsara musu hanyar da za su wuce wa aghraqna ala fir'aun Allah ta'ala ya ce muka halakar da mutanen fir'auna akan idonku wa antum tanzurun alhali kuna gani kuna kallo da idanunku akai haka inji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan abin da ya faru anan Allah ta'ala ya dunkule abin da ya faru cewa mun raba teku saboda ku amma idan ka tafi suratu shu'ara zaka ga Allah subhanahu wata'ala yayi bayani filla filla akan menene ya faru yanda Allah subhanahu wata'ala ya raba teku don banu Isra'ila wato annabi Musa alaihi salatu wassalam da jama'ansa su sama hanyar wucewa lokacin da annabi Musa ya yi ma fir'auna wa'azi fir'auna ya rasa yadda zai da shi don haka ya sa aka zauna a majalisansa aka tattauna me ake ganin ya dace me ake ganin zai faru ƙarshe mutanensa suka ba da shawarin cewa arjih wa akahu wa ba'ath fil madaini hashirin قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ya'tuka bi kulli saharin يأتوك alim بكل سحار عليم don haka aka haɗu kan cewa wato za a kama shi da shi da ɗan uwansa annabi harun sannan za a zagaya cikin ƙasar misira gaba ɗaya jihohi da ƙananan hukumomi kaf da ke cikin ƙasar misira duk inda aka san wani boka a je a taho da shi saboda a zo a ƙure annabi musa ƙarshe aka zo aka yi abin da za a yi annabi musa ya ƙure su ƙarshe ubangiji ya bamu bayanin cewa sun faɗi sun yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa قالوا harun آمنا برب العالمين رب موسى وهارون suka ce mun yi imani da ubangijin talikai fir'auna ya ɗauka shi ne ubangijin talikan sai suka ce masa rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da harun shi ne ubangijin talikai ba kai ba sai ce musu amantum lahu qabla an adana قال lakum آمنتم له قبل أن آذى لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين kaga fir'auna sai ya ce musu amantum lahu qabla an adana lakum yanzu kun yi imani da Musa tun gabanin in ba ku izini ban ce ku yi imani da shi ba kuka yi innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr yace to na gane ashe dama shine ogan ku wanda yake koya muku sihiri da haka falasofa ta'lamun za ku sani za ku ɗanɗana kudar ku law qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi zan sassare hannuwanku da kafafuwanku bisa sabani in an yanke hannun dama kafar hagu hannun hagu kafar dama wala usallibannakum ajma'in sannan zan tsire ku gaba ɗayan ku duk zan tsire ku sai suka ce masa la dayr قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منتقمون inna ila rabbina munqalibun إن إن قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون sai suka ce la dayra inna ila rabbina munqalibun suka ce ai ba komai din ka mana wannan ba wani abu bane tunda dukanmu za mu koma zuwa ga ubangijinmu kai ma za ka dawo din ka tsiri mun mutu kai ma za ka mutu inna natmau an yaghfir lana rabbuna إنا khatayana نطمع أن يغفر لنا rabbuna خطايانا khatayana ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين suka ce inna natmau mu muna fata muna buri an yaghfir lana rabbuna khatayana ubangijinmu ya yafe mana laifuffukanmu an kunna awwalal mu'minin saboda mun zama mu ne farkon mu- masu imani da muka yi imani da manzansa ta haka da wannan abin ya faru Allah sai ya ce wa auhayna ila Musa وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون Allah sai ya ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi cewa kai tafiyan dare da bayina amma innakum muttaba'un kasancewa za a biyo ku a baya Fir'auna da mutanensa za su bi ku فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وأرسل فرعون في المدائن حاشرين Fir'auna sai ya aika a cikin garuruwa cewa a je a tattaro mutane kowa ya zo. Inna ha'ula ila shirzimatun إن qalilun
هؤلاء لشرذمة قليلون ya ce waɗannan banu isra'ilan fa wasu 'yan tsirarin mutane ne 'yan kaɗan ne da su da duk wayannan da suka yi imanin duk ba su da yawa amma duk da haka wa inna lana وإنهم لنا لغائظون
kalle ya ce kalle su ba su da yawa 'yan kaɗan ne amma suna gana mana bakin ciki suna gana mana damuwa وإنا لجميع حاذرون da haka ya ce lallai mu kuma dukkanmu za mu yi taka tsantsan kuma za mu fita za mu bi su a baya فأخرجناهم من جنات وعيون Allah ta'ala ya ce sai muka fitar da su daga gonaki da idanun ruwa da lambunansu wa kunuzin wa maqamin karim وكنوز ومقام كريم Allah ya ce da taskoki na arziki da mukami mai karamci duk mulkin sannan Allah ya ce muka fitar da su kazalika كذلك وأورثناها بني إسرائيل Allah ya ce haka nan ya faru ƙarshe duk waɗannan abubuwan muka ba da gadon su ma banu Isra'ila muka cika alkawarin da muka yi a suratul qasas wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin fa atba'uhum mushrikin فأتبعوهم مشرقين Allah ya ce sai suka bi su suka kama hanyar gabar suka bi su to yanzu ga ainihin abin da ya faru tun daga farko to Allah sai yanzu zai mana bayanin cewa menene ya faru har Allah ya ce wa iz faraqna bikumul bahar mun rarraba teku saboda ku to anan kafin mu je kan wannan aya ta gaba wasu malamai suna cewa ma'anan faraqna bikumul bahara shine fassalna bikumul bahar li'annahum kanu ithnai ashara sibtan wasu suka ce saboda ai sun kasance wato banu isra'ila kabila kabila ne guda goma sha biyu wa qatta'nahum ithnai asharata asbaban umama kabila ce guda goma sha biyu fa farraqa al-bahra fa farraqa al-bahru ithnai ashara tariqan sai zama cewa kogi ya rabu zuwa wato hanyoyi guda goma sha biyu fasalaka kullu sibtin minhum min minha sai zama kowace ƙabila kowasu jikoki a cikinsu sun bi hanya guda ɗaya fadhalika fadhalika farraqa Allahu bihimul bahar sai zama cewa Allah ta'ala ya rarraba teku saboda su wa fassalahu bihim bitafriqihim fi turqihi alifnai ashara sai zama Allah ta'ala ya faffasa tekun ya rarraba tekun ya karkasa tekun saboda su ta yadda ya karkasa wato hanyoyin tekun zuwa hanyoyi goma sha biyu to wannan shi yasa imamu tabari ibn jarir ne tabari Allah ya masa rahama yake cewa ya tafi cewa annal bahra kana fihi ithna ashara tariqan cewa kogin nan ya kasance yana da hanyoyi guda goma sha biyu بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه كان طريقا واحدا مر عليه بنو إسرائيل جميعا مع موسى عليه السلام سيدي وسدك تكم malamai sun tafi akan cewa da Allah ya tashi raba tekun ya kasa tekun ne gida biyu eh, kamar ya kasa tekun ne nan gefen nan gefen sai hanya a tsakiya da haka sai zama hanya ce guda ɗaya da banu Isra'ila gaba ɗaya suka bi maganganu ne guda biyu mu fahimce su da kyau wasu malamai suna tafiya akan cewa lokacin da aka tashi raba tekun don su wuce yanzu ba mun ji cewa fir'auna ya biyo su ba to lokacin da aka tashi raba tekun don su wuce sai wasu malamai irin su ibnu jaririn suka ce an karkasa zuwa hanyoyi goma sha biyu wasu sai suka ce hanya ce guda ɗaya wa dalilu yashhadu lil qawli thani dalili ingantacce na alqur'ani kuma wato ainihin zai tabbatar ne da wannan magana ta biyu cewa hanya ce guda ɗaya shine Allah ta'ala ya ce falamma tara aljam'an فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون yanzu ga fir'auna da mutanensa sun biyo annabi Musa da jama'ansa ga kuma teku gabansu ga fir'auna da mutanensa a bayansu ta haka falamma tara aljam'an lokacin da waɗannan tawagogi guda biyu suka ga junansu fir'auna da jama'ansa sun han- hangi annabi musa da jama'ansa annabi musa da jama'ansa sun hangi fir'auna da jama'ansa qala ashabu musa sai sahabban annabi musa mutanensa sai suka ce inna lamudrakun suka ce ta mukan an cin mana an kama mu qala kalla قال كلا إن معي ربي سيهدين Ƙala kalla sai ce ina ba a kama mu ba ba a cin mana ba kar ku ji komai inna ma'iya rabbi sayahdin ubangiji na na tare da ni zai nuna min hanyar da zamu bi mu tsira da haka kar ku ji komai fa auhayna ila musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ta'ala ya ce fa auhayna ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa an idrib bi asaka al-bahr cewa dau sandanka dau sandarka ka bugi wannan tekun da shi bugi wannan tekun da sandar hannunka ka bugi tekun nan da ita da ya bugi tekun Allah sai ya ce fan falaka fan falaka wannan tekun sai ya dare sai ya tsage fakana kullu firkin sai zama kowane bangare ya kasance ka ɓaudil azim kamar wani dutse ne mai girma teku ne da Allah ya ce ma annabi Musa ɗau tekun ɗau sandarka ka bugi tekun nan da ita da ya daki te- da ya daku- da ya daki tekun wato da wannan da sandansa sai tekun ya rabe gida biyu sai aka samu hanya a tsakiya shine fanfalaka fakana kullu firkin ka ɓaudil azim a cikin suratu Baha ma Allah ya ƙara da wani bayani na ikonsa ya ce walaƙad auhaina ila Musa an asiri bi ibadi أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى kaga Allah ya ce fadrib lahum tariqan muhall shahid ya ce fil bahari yabasan da teku ne ruwa ne wajen amma da ya daki wajen da sandansa sai ya zama ma busasshe babu ma irin danshi danshin ne sai ya zama busasshe yadda ka san tudu ne yadda ka san babu ruwa a wajen tun- tun asali da haka Allah ya ce fanfalaka fakana kullu firkin kaɓaudil azim da haka wannan shine wa iz faraqna bikum al-bahr fa anjaynakum ku tuna sanda muka raba teku saboda ku muka tseratar da ku sai ya ce wa aghraqna ala fir'aun sai muka halakar da fir'auna da jama'ansa to yanda yi bayani a can a dunkula a aya daya haka kuma a nan a ayoyi daban-daban da wannan suratu shu'ara da suratu taha haka ya rarraba su shi yasa a gaba a nan suratu shu'ara sai ce wa azlafna thammal akharin أزلفنا ثم الآخرين Allah ya ce wa azlafna thammal akharin ma'ana shine malamai suka ce ai qarrabna hunalika fir'auna wa jama'atahu lokacin da annabi Musa da mutanensa suke dab da shiga bakin teku su kuma fir'auna da jama'ansa suna da nisan da watakila har annabi Musa da mutanensa su fita daga cikin tekun ba su iso bakin tekun ba to Allah ya ce sai muka matso da su sai muka sa aka watso su aka matso da su kusa saboda Allah ya tsara cewa waɗancan suna gabar fita waɗannan suna gaban shiga saboda Allah fa'alun lima yurid ne mai iko ne akan duk abin da yake son aikatawa sai ya ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi gaba ɗayansu kaga shi ne fa an jaina ku sai muka tseratar da ku shi ne anan ya ce wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in sai ce sun ma'agwarakon al'akari وأغرقنا الآخرين Allah ya ce sai muka nitsar da sauran a cikin ruwa shine wa aghraqna ala fir'auna kenan muka nitsar da fir'auna da mutanensa inna fi zalika la'aya إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce inna fi zalika lallai cikin abin da ya faru nan la'aya akwai aya da za ta nuna maka cewa Allah mai iko ne akan komai amma wa ma kana aktharuhum mu'mini da yawa yawan su ba su zama mu'minai ba ba su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lallai ubangijinka shine mabuwayi kuma shine mai jin kai kaga yanda yi bayani kenan anan a suratu taha yace bayan yayi bayani a wancan aya a can aya ta 63 kenan aya ta gaba sai yace fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوم قومه وما هدى Allah ta'ala sai ce fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi sai fir'auna ya tattari dundunansa suka bi su a baya fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum sai abin da ya rufe su cikin teku ya rufe su sai suka fada cikin teku abin da ya lullube su cikin teku na bala'i da ruwa da lakan teku sai ya rufe su wa adalla fir'aunu qaumahu Allah ya ce fir'auna ya batar da mutanensa wa ma hada fir'auna bai shiryu ba bai shiryar da mutanensa ba kamar yadda yake ce musu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad yake ce musu ba abin da nake nuna muku sai abin da nake hango muku abin da nake gani shine daidai kuma ba abin da nake so in nusar da ku sai hanya madaidaiciya Allah ya ce fir'auna ƙarya yake yi ya batar da su kuma bai nuna musu hanya madaidaiciya ba bai shiryar da su ba don haka Allah ta'ala ya ce wa idh faraqna bikumul bahra ku tuna sanda muka wato ainihin raba teku gida biyu don ku samu ku wuce wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum sai muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka wato halakar da mutanen fir'auna fir'auna da mutanensa muka halakar da su wa antum tanzuruna kuna gani da idanunku kuna gani Allah subhanahu wata'ala yayi wato ainihin yayi ma fir'auna wannan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu don haka insha Allah ta'ala za mu dakata akan wannan aya ta arba- ta 50 daidai in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 51 insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai kuma ko tuntuɓin harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya mana albarka Allah ya ƙara mana arziki mai albarka ya ƙara mana lafiya mai albarka Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu Allah ta'ala ya sa ya mu dace duniya da lahira ya kare mu daga azaban duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إليك أنبنا وبك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين يا الله